babu rajamil yahudi ahli dhimmati fi zina idan suka kawo ma hukuma ko tukka musulunci suka ce sun yadda a masu hukunci to za a yi masu na'am na'am ta su suka ce su waɗancan ba su yi itirafi da wanda ya yi abu shi aka yi da shi na'am kwana haka ba ga shi mitacce ma annabi sansan ko ba ka gani abin da aka ba a to yi magana ba ta sa ikira so ba ta ce kana so ka yi da niyo da kacce ma iska yi rajin sa
waɗanda suke tare da su sai na ce wasu na cewa ga midiya da ma'is ne suke na baka an sayansa da na baka nima na jiya na ce abin da bai yiwuwa wannan maganar ba ta da asali ita daga baya ta ka ce ma annabi haka kana son kai man kawo da kai ma ma'is kan mai da shi to inda da su sun kai da sun kai ana haka shi ne sun ka gane a wannan bai hana ya amma dai ita bayan wa an kashe ma istatahu a tana ce kana son ya rasulullah ka mai da ni kawo da ka mai da ma'is kaga tsohon magana ce shine waje ya ansa ce ni baka
قال حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنى قد زنى فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى قالوا نسود وجوههما ونحملهما وتخ... ونخالف بين وجوههما ويخاف بهما مسامي كان قوي مشاهي مسو فسكا وهذا سبيش كنا أنا ياو ونخالف بين وجوههما قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين فجاءوا بها فقرؤوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بعد ما بين يديها ما بين يديها وما وراءها فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما هكذا hukuncin su an kai musu amma yanzu an kafir sun ɗebe cikin taureta taureta ma yanzu ba a ganin ta
قال عبد الله Talmud gare su Talmud shine fatoyi da ara'ukan malamai Yahuda shine suka tara Talmud din shine suka aiki da shi sun aje taureta gaba ɗaya sai abin da ya musu dadi ƙwarai alaikun su a ba ya haɗe ba eh ba haka shi zai iya sha eh wanda kuma ita ba ta tabbatar ba ko da ya yi shi ne ya da laihin
قال عبد الله بن عمر كنت ba kama su an kai ba ku lura kuna dawa baya shi ya itirafi ita bata itirafi ba shi za a yi ma da kama su an kai biyu din suna zina shi ne za a shehe su a kuna ta dawa da karatun mutum da azu na'am ya yi kama Na'am.
Kala Abdullahi ibn Umar.
Kina yanzu kamar yadda aka yi da mayya in haka ta faru a kama kamar budurwa cewa ta yi ciki sai ta mai ta suwa suwa su sai ta tara mutane da yawa. Wannan akwai da Mun yi magana wa gajiya ko shekarun jigo? Ba da asali wannan. Mun yi maganan nan. Ana kauka tashi lokaci.
قال عبد الله بن عمر كنت فيما رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسي قال
ba a masu kahiri yana mai sallah agaji
قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني أهل ابن الذمة علي عن ظاهري.
أيوب حاء ba yahudi ko mana sare su aka ce ma ahlul zimma
ni imani a to in sai imani ya musulunta kaya mai haji shikenan sai ku yi mai sallah
ها وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد ال- عبد الله بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنا يهوديين رجلا وامرأة زنيا فأتت فأتت فأتت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وساقوا الحديث بنهوي sun kauce wa ko da shari'a shi bayan tutun haza ba ku zuwa na tutu ba zaruci wannan babin ne sun kace ko da za su samu wani rangwame ga shari'a manzon rahama gare su to ashe sun abanga sun ban nasu قال Sun وحدثنا kawo أحمد nasu.
بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه برجل وسلم.
منهم امرأة وامرأة قد زنيا وساق الحديث بنحو حديث عبيد الله عن نافع قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مر على مر على النبي صلى الله عليه وسلم يهودي محمما يهودي محمما Ya an kauce مجلودا wannan, duk an samai bakin gawai
فدعاهم فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا التمييز.
تجدون حد آه، حد الزنا في كتابكم قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قال لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده نجد الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف Sai na taya wa تركناه manyanmu. to shine sai ya same shi sai mu a kasai فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد waccan magana da annabi ne ya yi waɗanda aka bani ku haka suka yi na fatima mazuma ga yanayin abin ya bayyana قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيء فجعلنا التحميم وال- والجلد مكان الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه Mm.
يقول ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمر فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فهذروه فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الكفار في الكفار كلهم wannan yana tambihi كلها kullaha نعم masu takfiri da waɗanga ayoyi suna sheha ma hukam na musulmai kuskure ne malamai sun jawo hankali a salimin hilal yana da risala akan wannan ranar cikin buhari kufurin duna kufurin a ga zulmin duna zulmin wani shaƙi da ahalus sunatuwar jama'a ba a takfirin mutum in bai halatta abu ba Wai yanzu hukuncin da aka yi shi sa kaga yace fil kufar kullaha duk ga kafirai wannan ayoyi suka sau duk da yake wasu sun rarraba sun ce yahudu guda uh, musulmi abin nan nasara guda amma abin da ingantattun magana ko wani kufurin ne duna kufurin sannan abin da zulmu duna zulme sannan fiskun duna fiske ba ka sai in mutum ya halatta da mutum yanzu yau da muka samu kanmu Najeriya kaga duk da constitution aka aiki to in mun yadda da constitution mai kwan- mai walwala tushe shine constitution tushen Qur'an da sunna ya ka walwala to kaga ba mu da za yi wanda ya kai shi wanda an ka jarraba da shugabancin da irin wannan hukuncin in ya yadda cewa daidai ne koko yahi qur'ani ko ya je da qur'ani ma suka ce ya kahirta ga fatawa ibn bas da sauran albani da sauransu amma ya ce wannan abu da aka yi ba mai kyau ba ne bai ji da shi ba amma akan cilas ba da zai yi to mai lahi ne na musulmi wannan shi ne sabanin yan zahi wanda ka kafirta mutane da irin wannan cewa yan yan mai ake musu a'a akwai wasu waɗanda ka unwan da wannan ana takfira ma akwai wasu amma ba nan kasat ba irin misira da irin saudiya akwai su ba sun hihita mi sun hita ba to hashe na yi su da ji dalin cikin ikhwan ne irin shi wanga mi suna ne wanga sai da kutu yana da mi mi aka ce masa hakimiyya ya salam kuma ku me da abun ga alhakimiyya ba su ne ibn baz ya tawa ma da su waɗannan yaran su wanga bi suna ne wasu suna tsare yanzu su suka tsare shi sai ya kafir da ana hakimiyya dama ko cikin ikhwan su yana hakimiyya ai sun wuce gona da yari yan kutubiya duk su din ne muna magana da wani dan dan ikhwan shi da kai ne kace ya suna da sirriya akwai littafin da jiyo da irin sirriya da suka boye abubuwa kashi saboda abubuwa sun abin ga suka sirriya dan ikhwan ne ka faɗa ma malamin su ce kaga abin nan ne ga daga bakin waka da bakin mai ita okay ikhwananci yana da illa kwarai kuma hawa hawa ne akwai mai muni in kutubiya din nan da in hakimiya sun gabatar da hakimiyanci bisa gama shahada da sauran abubuwa don haka irinsu suna gani wa mallaya ko su ne kan wanda danga ayoyi suna hukunta cewa jahiliya ake kamar shi sayar kuduf ya ce yanzu jahiliya muke inda ba a hukunci da abin ga ma'asira ya yi abubuwa ganu waɗanda suke masu nauyi na wata Allah shi yayi mai jahilci ne amma ba hanya ce mai kyau ba shawananci asalin tushen shi ba mai kyau ba ne sannan kuma ya lalace akwai waɗanda ‘yan wuce gona da cikinsa ba ka tsaya aljada asalafi aljada wannan ka tsaya ga abin da ƙura'ani suna da abin da magabata na ƙwarai suke a kai kuma kaka kai ma ka koma ka ina ka kana bin al'aurori ba aikinka ba ne ba aiko ka ba amma rusulu alaihim hafizin kai ta aiki abinda ya bayyana ko tambiya ya amma bai zama ya zama shi aikinka ba al'aurorin mutane musamman malamai da ɗalibai ka to yan ka bata su to wa za a yi kai ba ka iya komi malaman ka ce dubba na kwarai to a daworin ka kai miza kai haka mu ji tsoron Allah mu doki abubuwa da suke kakka nemi suna ga irin musamman shabab su adda wannan da wasu kuma wanda sun dawo shi shabab da amma girma suka so don ashe shi a shugabansu matahi amma dai tambihi ne ya waje ba a shi tun da ya biyo Allah ya kyauta kaji in kaji wanga ya shi akar mukallatu ja magana gani yake nahi da waje da kaji ya fara akar mukallatu kai to ba gaskiya bace jama'a a da na ji kashi a karin kalato akwai gana ganin dai na yi dan abubuwa to ni dai haka ni fahimta gaskiya dole mai tambihi nan da gani mutanen da akwai da shabab da akwai baka san ya ka malamin nan ba wasu sun hau su abubuwa alright don wannan su suka kahirtawa da waɗannan ayoyi to magana na ga maka ai ku ji muƙabala da yayi da ibnu ba sai da su ana nan samu kuma an rubuta. Ka ji ako? To don da kaji ya ce yana ji ako wallahi bai ce ya ko'ina. A bai ma ce ya ko'ina sai Allah ya yayi sarar da shi. Ba ka ganin ɗalibai na taso sai ga sun ɓace. Saboda ba Allah suka nihi ba. Wallahi malam. Ai wanga karatu duk wanda ya nuna girman kai Allah zai kare shi da shi. Wallahi malam. Kana yi kana tawazu'i. wallahi shi za ka in ka tsira ka tsira da wani abu amma dole kana bida kana nuna kai ne kana neman suna to sunan sai zama na banza sai a kai wata gaba a mance da kai mutum nawa ya taso yanzu ba a magana ta na ciki so ba su zuwa na rayuwa bai hau mutu ba ba su mutu ba saboda ba Allah suka nihi da karatun ba Allah mai hankali jama'a ƙwarai la kare mai sa mu don shi la ka tsare mu da neman suna da neman uluwi fil ardi da irin waɗannan abubuwa tunda abu ne fa ibada ce wanga karatu tana da sharuɗan ta kuma sani ibada ayi ta khalisu lillah kuma ya zama mi to in ka rasa shi ke sai ka zama aikin banza ka kai ka zama a ci balbal kawai da manzo rama ya ci kana yada kana kone kanka Allah ka tsare mu mutahi to haka waɗanga dai ayoyi kajiya fil kuffar kulluha ga kahirai duka raddi ne karara na jimi'a sunan risalar salim a kunta mako a kan wannan ne ya tara tafsirin wannan aya ko tafsirin aya bibi na ta wanda da ta yana da shi a ba shi ba idan takbira akwai tana albani akwai na waninsa
قال حدثنا ابن نمير وابو سعيد وابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا العامش بهذا الاسناد نحوه الى قوله فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم ولم يذكر ما بعده من نزول الآية قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأته سوني قاسي أكن يقبات قال حدثنا إسحاق إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن أبي جريج قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وامرأة قال وحدثنا أبو كامل الجهدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لا قال حدثنا علي بن مسهر عن عن أبي إسحاق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال قلت بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها قال لا أدري قال وحدثني عيسى بن حماد المصري قال حدثنا حدث قال أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمع أنه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلد فليجلدها فليجلدها الحد shi mai gida shi zai haji bai kai ga alƙali bai wakka ba kai ga alƙali kai adda yi ko akanta
ولا يثرب عليها bare ya yi da hadisi ثم إن kai ya زنت dawo kuma ya zarge فليجلدها ta in ya الحد mata haddi kai bai ce mazanacce banza shine ma'ana wala yasru alaiha tunda da ya dai a battana ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها Ya ولو rabu da ita.
بحبل من شعر ko da giya ta gashi ya saye ya mai ya anshi wannan abu ya rabu da ita ta zama tambadadda na ƙoratul uyun yake lalle ƙoratul uyun haka littafin salim hilal me a cikakken suna ne mana ku dita mana shi ƙoratul uyun yi tafsirar mana ba sai ke kun ya yi kokari gaskiya salim ya tara wannan maganganun malamai magabata a tafsirin wanga aya قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة حا قال وحدثنا عبد بن عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا هشام هشام بن حسان كلاهما عن أيوب بن موسى حا قال وحدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة بن نمير عن عبيد الله بن عمر حا قال وحدثني هارون بن سعيد العيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد حا قال وحدثنا هناد بن السري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الأمة إذا زنت ثلاثة ثم ليبيعها في الرابعة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحسن قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم يبيع ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة وقال لك عن أبي في روايته قال ابن شهاب والضفير الحبل قال وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول سمعت مالكا يقول حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة بمثل حديثهما ولم يذكر قبل ابن قول ابن شهاب والدفير الحبل قال وحدث قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح حا قال وحدثني عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك والشك في حديثهما جميعا في بيعها في الثالثة أو الرابعة hadisi nawa musulun rotun abin humaid na? na ya ce 138 akwai wani hadisan abin humaid da musulun roto garai eh? talatin da ɗari talatin da kai da nawa kace da takwas an yi tufaki hadisai 138 musulun haitar ga daga abdullu humaid kuma akwai musnad din nasa sai dai muntakhab ne ba a sami asalin shi gaba ɗaya ba akwai tahqiqi mai kyau na abul ainain ku samu takharijin sa na musnad na abdullu humaid muntakhab ya yi kokari kwarai da gaske ya hina mutume ne suna ne ba mutumin shi shi ma da misira ne an ce ma bai jin daɗi yanzu ko? a babu saka ba mustapha adawi shi an mutumin zura'ai ne ne don akwai rudur tsakaninsu ba ku bin abubuwa ke mustapha adawi an ce bai jin daɗi allah ba shi lafiya allai to akwai ta hakikinsa duk ina da su amma bai wani abu ba amma shi zulainai ya koma wajen mujalladi hudu manya ya yi aiki gare su da yake yaro yana da ƙarfi ƙwarai ga harka hadisi cikin almajiran shek mukubil ne amma kuma ya yi abin ga albani yana da littafai da yawa masu kyawu da ta hakikat kusan da yanzu cikin abin ga daidai ya misalar nan kuma da yaro ne mai fahimta ba ya so ana ci mutuncin manyan malamai shi yasa ya yi ma Mustapha Adawa raddi wanda ya sa albani gaba da Mustapha Adawa ya sa albani gaba ya zo fi sassula ta ya ce hadisi ɗari bisa inganta ba ya yi kaza ya dawo ya ce albani wata sahil ya dawo ya ci dai abubuwa shi ne shi zul'ayi ne suna da mazumunta amma ya mai kace-kace wajen littaya wajen uku wani na? ya cikakken suna ƙajiya ƙwararrayin yun yi su sai asar ibn abbas don shi ya ce kufurin juna kufurin to shi ne da aka yana da shi gaskiya a karanta shi yana zai ƙara buɗe ma ɗalibai saboda sai an hattara abubuwa yanzu da aka yi in ka be social media sai ka ga wannan jidalin ka rasa ma ina gaskiya take to dama baka santa ba shi an matsalar amma in ka tsaya ka santa duk kuwa ka san mai kuwa ka san mai gaskiya kana da ma'auni tare da kai don haka wannan ayoyi san ba su magana ga kayar ta musulmi Allahumma sai in musulmi ya halatta wannan muttafaqun alaihi ne ko wani abu wanda yake sananne ga shari'a kace aikin banza ne ta ce tsarige mu misali Allah ya tsare mu ce kai kamar abin ga busuru mutum na kayarta da wani magana amma in mai tsaye ba kuma ba ba a cewa ya kayarta inda wani abu ne ko makaruhi ko haram ne amma shuka a ƙulabin lahi wa ya cihi wa rasulun kuntun ta stazo la ta ata zuru hatta fartun ba da imaninku shehu usman na gode cikin abin nan wasiƙatul ikhwan yake magana cewa tun lokacinsu in mace sassa hijabi ana izgi dai ci kayarci aka shewun gaji ba kuma sai kawai ana izgili an ga mace da hijabi ana izgile ce wannan kayarci da istihza'i ne bitti na'am باب تأخير الحد عن النفساء قال حدثنا محمد بن أبي عليكم بكر بن السلام.
مقدمي na'am
Abdul Dubai.
kana da sha kenan nashi nashi 600 abdun nuhumair kuna kun ka ce 538 Ab- 138 kai ko ka ce 600 abdallah amin jaye ka amma a fara jiba eh ban gane ba abdul mai ku nawa kun kace dari nawa dari uku to yace bakin ko ya tashi dari uku da shidda in ba irin na wancan aikin ba na ba karaji ba muna amma da kai ka bi shi kararat.
a o su dari uku ta kararat kuka bi ku ko ku can ina gaba in ta kararar yayi bidun ta kararar shine dari ko amma abdullah ce ɗari biyar ɗari ma shi ta kace abdullah kuma kana na a kai domin sai
قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا سليمان أبو داود قال حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا على ala sarkin musulmi أقيموا على ويقولون علي.
أرقائكم الحد من أحسن منهم ومن لم يحسن فإن أمة فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث أحد بنفاس ba zai iya da haihuwa ba فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت ta kyauta da baka yi ba قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن السد haka بهذا ana الإسناد jiwon maslaha ka gani ولم ولم يذكر من أحسن منه ومن لم يحسن وزاد في الحديث اتركها حتى haka تماثل har ta samu lahiya باب Sannan حتى ba wai an ce الثمر ba a yi ba an da jinkirta saboda wannan illar tunda ba su aka yi ta ta mutu ba باب حد الخمر قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين abin gane da biyu ne waɗannan ganyen قال وفعله أبو بكر فلما قلت يا كان حسن.
عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر قال وحدثنا يحيى بن حبيب بن الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنسا يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فذكر نحوه قال وحدثنا Magana مع- Abdurrahman shi ya isha da khaful hudud 80 amma ya zo cikin muwadda Malik anna aliyan wala zai ashara bi zalik wala mani'a min ijtima'iha alai ya Ali din da Abdurrahman au sai ishara ga Umar kuma bi kace mana Gabanin cewa yi wa ya zafi da ma'o an abin da bai da riwayatin kasira kalu an ha min tabul musulun rubu ma ta kuna tilka a riwayat fi musulun da kabir a matsalar rawa musulun fi sai an abdu bin humairin na hawa salasu ne a hadisi walakin labidu min ha min tab siwa muntakhab
لا يوجد لكن لا يوجد منها في المنتهى سوى 155 حديثا
ito an wagga ba an sabbace dan shi yana ardan ya biyo da wata magana ya shigo da wagga ya ce wajen 300 ko na shi muntakhab din ka ji wani abu na Allah Allahu akbar asali wannan haisami shi yayi intikhabin sittan ya hitar da hadisan da Buhari Muslim sai tabba to amma sai asalin ya ɓace babu shi sam wanda muntahab ɗaya ne na haisan asalin ya ɓace haka ma tafsirinsa akwai tafsirin a abin nuhumai yanzu an samu wani kiɗa da ko sura biyu ce ko za da yawa za a sayudi kinturar mansur yana cewa akhraju abin nuhumai bi tafsirihi su sun same shi gaba ɗaya kaga ɗan yi wani wani abu ya shiga wajewa da tawon son kaɓace tun da kaga lokacin sayudi ga shi abu ga lokacin haisami shi ma ba nesa yake da sayudi ba tun nan misir akwai amma yanzu gaba da sun ɓace sai aikin da sun kai a shi wanga abu na Allah na
yace jalada nabi sallallahu alaihi wasallam 40 wa Abu Bakr 40 wa Umar 80 kullu hada sunnah wa hada ahabbu ilayya
to ban gane zuwa wanga magana
yace samaru
ha to ban gane magana ka ba magana da ai hadisi ne ga yanan gaba shi ali magana ali ce ko ka kawo ya ce wa habbu ilayya magana ali ce to an ruwato ya ishara ga wannan don haka ruwa ya wuce bacin karo ha jama'a tawfiki akai tsakanin magana tawfiki akai in ka gama magana ta ta'aruf to kai kokari kai tawfikin ta in ta inganta arba'in ka fara ga yanan gaban ka hadisi ƙarshen rubar khamr wajen lado wujar na hawa arba'in ga shi ƙarara sannan ya ce ƙala wa fa'alahu abubakar ga shi nan balan ma kana umar isa sharin nasa kaga akwai ishtihadin kenan faƙala abdulrahman shine an ka ce shi sayudi ya ce an ruwaito kuma cikin muwaɗa malik aliyan shi ne ce ba shin karo kowane ya faɗi an kai daidai akhaful hudud 80 ba maruhi umar Shan ma wurin arba'ina jarida ta yi nice lokaci guda ko wani bugu.
eh to kaga an ka hada suna ya zama 80 bi jarida ta yi amma maganar da ka karanta ta ta ta alice yace ya yi son ya tsaya 40 yace ma kowane sunna ne Na'am.
eh ni kace na mi magana ka daga ni littafin da shi awul aine ya yi a kano wanda yawa aiki a kano gani ba ha guda ɗaya ba intisarul haq shine babba yayi wani kuma bayan haka ne bayan shi wanga din ya melody ya kare melody to wada na biyu ta ne biyu ha ni duk ina da su uku wanda za a bi bulala a wajen da kila bai lafiya wala ana iya hada wani abu da zai kunshi wani wani 40 a mai guda
ban sani ba na'am to قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنسا يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فذكر نهوه قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر في الجريد والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر ودن, ودن الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخف الحدود قال فجلد عمر ثمانين قال وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين ثم ذكر نحو حديثهما ولم يذكر الريف والقرى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وزهير بن حرب وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن ابن أبي عروبة عن عبد الله عن عبد الله الداناج حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الهنظلي اللفظ له واللفظ له قال أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد عبد الله بن فيروز مولى بن عامر الداجان الداناج قال حدثنا حسين بن المنذر أبو سا أبو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد ص- وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أريدكم فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه أنه رآه يتق- يتقيع فقال عثمان إنه لم يتقيع حتى شربها فقال يا علي قم فجلده فقام فقال علي قم يا حسن فجلد فقال الحسن ول ول حار Harraha man ول tawalla.
حارها من تولى من تولى قارها ya ya jibinci zahinta wanda ya jibinci sanyinta فكأنه وجد عليه kawai Ali bai ji daɗin wanga magana ta Hassan ba فقال يا عبد الله sai ya بن- koma ga ɗan ɗan ɗan uwa ne يا عبد الله بن جع- جعفر قم فجلده فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل kaga سنة ka وهذا sauri أحب ga ya إليك kawo
زاد علي بن هجر في روايته قال إسماعيل وقد سمعت حديث الدا- داناج منه فلم أحفظ akwai nan wani wasu matsaloli ya kamata a yi magana su na wannan da Usman radiyallahu anhu ya ce a annahu ra'a ta qala Usman radiyallahu anhu innahu lam yataqa'u hatta sharibaha to wannan akwai sabani ga malamai a matsalar Malik rahimahullah shi ya tafi akan duk wanda ya aman giya to za a mai haddi amma jamhur sun ce a wanga haddin wasu suka ce suka ce ta'aziri ne ba haddi bane waga bulalar da an kai ma wanda shi Usman radiyallahu anhu ya ce ma Ali ya yi mashi to wannan akan babin ta'aziri ne akan ra'ayin jamhuru da ba su ganin amai na giya na sa ai mutum haji amma shi Imam Malik rahimahullah ya tahi da wasu kuma cikin Hanabila kawai da yake cikin muguni wannan shine wanda ga bisi lal qissati jald walid azi kala Imam Nawawi aza dullu li Malik wanda yana nuna Malik da da yake wa mawafiqihi bi annahu man taqaya khamra yuhad hadd ash-sharib wa madhhabuna annahu la yuhad bi بمجرد ذلك الاحتمال أنه شربها جاهلا كونها خمرا بسنجيا بتشا ومكرها عليها كوان تشيلس أو غير ذلك من أعذار مسكدة للهدود ودليل مالك هنا قوي kaji shi ma nawawi ba shafi'i ne amma ya yadda hujjan maliku ƙarhi gare ta na cewa wanda ya aman giya to a mai haddi لأن الصحابة اتفقوا على جلد وليد بن عقبة المذكور في هذا الحديث من شيني دعانك بولالا وقد أجيب أصحابنا عن هذا بأن عثمان علم شرب الوليد وقضى بعلمه ولعله كان مذهبه جواز قضاء القادم وأن دي ولي أزليني وكاجي عند abinda maliku ya tafi shi hekari kaji shi kai ne nawawi tare da ba masaba shafi'iyya yake amma ya ce abinda maliku yake yana da ƙarfi tunda walid an mai bulala saboda ya amai kuma ga haka usman ya ce kuma ali ya yi mai muwafaka a ya umarci shi hassan waga ya zama karin magana walli harraha man tawalla qaraha yana cikin kalmomi na hikima da karin magana a cikin larabci wanda shi hassan na ali radiyallahu anhu ma yayi shine nan alhar shadid الشديد المكروه والقار البارد هنيء الطيب وهذا مثل من أمثال العرب مثل من أمثال العرب أنا تولي حرها من تولى قارها نعم قال حدثنا محمد بن من... قال حدثني محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي حسين عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي قال ما كنت أقيم على حد ح... ما كنت أ- أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر لأنه إن مات وديته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه ما يهدي يموت
قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الاسناد مثله باب قدر اسواق شو ولا التعذير فرادو na ga uku saura an gama abinci an gama ce a ci abinci ba babu kadar ausat kai kitabu din ma to in kun ci a kai don na ga bakin ne kuke da an ce ta ku kaiwa saboda suna jama'a ku bari a ce a ci abinci jama'a ai mala ya hakuri a ce a gani a ma- a maza ana karatu hankali mutane ba gare su ba bai yi ba